الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدق وتر رمضان هجرا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya. wanda ya zo uku ga watan tara dubu biyu da goma muna nan a cikin suratu zukhrufi za mu tashi aya ta arba'in da shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون Allah subhanahu wata za ta shiga addinin musulunci kin zo za ki shiga addinin musulunci yadda ki da amincewarki ne ya sa za ki shiga ko wani ya matsa miki dole to zan gaya miki kalmar shahada in kin amince da ita kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kika ce daga yau dinnan inda na tsaya na shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kika ce kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yarda da haka to amincewarki da yardarki da gamsuwarki da dadin ranki akan wannan ya mai da ke musulma daga ina kika fito to a file kike amma kina nan da zama to me sunanki Jamila to ai Jamila suna ne mai kyau ko ba sai an canza miki suna ba jamila tun da kin shigo addinin musulunci wanda ya zama musulmi abubuwa da yawa sun hau kansa na gaggawa waɗanda zai koyi addinin musulunci don haka ga 'yan kwamitinmu nan za su koya miki abin da ya kamata ki yi yanzu daga shigowarki musulunci da kuma abin da ya hau kanki na neman ilimi da karatu muna da makaranta da za a miki rijista a ciki a karantar da ke addinin musulunci da haka jamila muna miki barka da shigowa musulunci Allah ya tabbatar da mu da ke a ciki ku kuma yan kwamiti ga jamila nan uwarku musulma sai a koya mata musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaƙad arsalna Musa bi ayatina, haƙiƙa mun aika annabi Musa da ayoyinmu, an aiki annabi Musa da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, ila fir'auna, ya je wajen fir'auna wa mala'ihi da kuma ’yan majalisar fir'auna, faƙala sai annau Musa ya ce wa fir'auna da ’yan majalisarsa, inni rasulu rabbil alamin, lalle ni jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin talikai, wannan shi ne saƙon da ya zo wa fir'auna da shi. To Allah ya ce, walƙad arsalna Musa bi ayatina, mun yi bayani a baya cewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala akwai a shar'iyya akwai alkauniya akwai ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na attaura da ya aiko annabi Musa da ita akwai kuma ayoyin Allah na mu'ujizozi guda tara da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaƙad arsanna Musa bil bayyinati sai kira su bayyinat a wani guri wani ce summa ba asana min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi sannan muka aika annabi Musa da ayoyinmu zuwa ga Fir'auna da kuma ‘yan majalisarsa, walaƙad arsanna Musa bi ayatina wa sultanin mubin, haƙiƙa mun aiki annabi Musa da ayoyinmu da kuma hujja bayyananniya, walaƙad ataina Musa tis'a ayatin bayyanatin, haƙiƙa mun ba annabi Musa mu'ujizozi guda tara, wannan mu'ujizozi guda tara. malamai suka ce na farko akwai yaduhu hannun nan nasa da ke zira shi a riga ya fito da shi yana kyalli yana walƙiya sannan na biyu asahu sandarsa da yake wurgar da ita sai ta juya ta koma maciji sannan tufan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin sannan ruwan tufani da aka yi musu shine na uku sannan aka aika musu fari aka aika musu kwarkwata aka aika musu kwaɗi aka aika musu jini waɗannan su ne ayoyi guda bakwai to ragowar guda biyun malamai dukkan tafsiri sun yi ittifaki cewa waɗannan bakwan da muka lissafa hannun annabi musa sandar annabi musa ruwan ɗufanu fara kwalkwata fari da jini waɗannan guda bakwan duk malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa suna cikin ayoyi guda taran da aka aika annabi Musa da su saura biyu kenan ko to wajen lalibobin sai da suka yi kauli takwas wanne ne ragowan biyun da zaka cike da su su zama a taran da Allah ya faɗa wasu ka ce lisanuhu harshen annabi Musa wal bahrul ladzi fuliqa lahu da kuma kogin da aka tsaga masa suka ce wannan shine na bakwai na takwas da na tara wasu ka ce albahar wal jabal wannan dutse da annan Musa ya daka da sandarsa ya tsage ruwa ya fito kofa goma sha biyu shine na takwas ɗin sannan kuma bahar kogin da ya daki sanda ya daskare ya wuce da mutanensa shine na na tara wasu malaman suka ce asinuna wa naqsus samarat wato farin da aka jarabci mutanen fir'auna da shi da kuma tawayar kayan noma suka ce shine na takwas da na tara wasu malaman suka ce almautu albahar wal mautin lazi ursila alaihim suka ce a wannan kogi da ya tsage da kuma bala'in da aka aika musu na mutuwa shine na takwas da na tara wasu suka ce alhajaru wal baharu kogi ne da wannan dutse da ya tsage da kuma kogin da ya tsage abin mamaki wannan ruwa ne aka dake shi ya daskare ya koma dutse wannan kuma dutse ne aka dake shi ya huje ya bada ruwa kun ga wannan wato duk mu'jiza ce wasu ka ce lisanuhu wa ilqa'uhu al-asa wato harshensa da kuma jefa sandar ba sandar ba sandar da jefa ta shine na takwas da na tara wasu ka ce al-bahru was-sinun kogin nan da ya tsaka tsaga masa da kuma farin da aka jarabci banu isra'ila da su masu magana ta takwas suka ce ad-damsatu wal hajar da yace rabbana damis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim yace Allah ka jarabce su da wato ka shafe zuciyarsu ka shafa dukiyarsu mis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim ka kuma daure zuciyarsu fala yu'minu hatta yarawal azab al alim ya zama ba za su yi imani ba sai sun dandana kudarsu to suka ce wannan su ne ayoyin na takwas da na tara to kalman aya mun ce tana ɗaukan ma'anoni guda hudu kamar yadda ta zo a istilahi a cikin alkur'ani aya takan zo da ma'anar alama inna ayata mulkihi an ya atiya kuma tabutu ai alamata mulkihi takan zo da ma'anar dalil wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashiruna kun ga nan ma'anan aya zo da ma'anar dalil takan zo da ma'anan ibra abin izina da lura inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin bayan an halakar da wasu sai Allah ya ce a cikin halakar da su akwai aya amma mafi yawansu ba su imani ba na hudu aya takan zo da ma'anan mu'ujiza inda Allah ce salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ayatin bayyina din nan su ne waɗannan mu'ujizozi guda tara da Allah ya aika annan Musa da su amma fir'auna duk mu'ujizan nan guda tara ba wacce ta sa ya imani kun ga wannan shine babban asara falamma ja'ahum bi ayatina lokacin da annabi Musa ya zo musu da waɗannan ayoyi nawa guda tara izahum minha yadhakuna sai ga suna kyakyata dariya suna kyalkyala dariya idan annabi Musa ya ce Allah ya ce ko ga hujja cewa Allah ne ya aiko shi sai su kece da dariya suna ban biyar in baka biyar to kaga izgili dinan wa ma nurihim min ayatin Allah ya ce ba mu nuna musu wata aya ba illa hiya akbaru min ukhtiha sai ta fi girma daga ‘yar uwarta, duk mu'ujizar da za a yi ko annan Musa to ta gaban ta fi ta bayan girma, ta gaban ta fi ta bayan girma, ta gaban ta fi ta bayan girma har aka kai mu'jizozi guda tara, amma fir'auna bai imani ba. Wa akhaznahum bil azabi, Allah ce sai na danƙe su da azaba, la'allahum yarji'una ko sa komo zuwa ga Allah ta'ala su yi tuba. amma ba su yi tuban ba na'am
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري وهذه الأنهار تجري من تحت تأتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله سبحانه وتعالى يتي وقالوا da suka ga bala'i ya tunkaro su ga masifu iri-iri suna fada musu kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayan walamma waqa'a alaihimur rijzu lokacin da bala'in azaba ya afka musu, ƙalu ya Musa suka ce ya kai Musa, udu'u lana rabbaka, ka kira mana Allah mahaliccinka, bima ahida indaka, da alkawarin da ya yi a gurinka, la'in ka shafta annan rijiza, lalle idan wato aka yaye mana wannan musifar lanu'minanna laka lalle za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki banu isra'ila mun daina ɗanɗana musu azaba Allah ce falan ma ka shafna an hum rijza ila ajalin hum baliguhu idza hum yankuthun Allah ce da na yaye musu wannan bala'i da wannan musifa zuwa ga lokacin da su masu isuwa ne gare shi sai gashi suna warware alkawarin da suka wa Allah to nan ma suka ce wa qalu ya ayyuhas sahiru ba suna nufin sahiru anan mai sihiri ba wato su a gurinsu masu sihiri su ne malamai in za a girmama ka sai a ce ya babban matsafi saboda matsafa su ne manyan garin a lokacin to dan anan ai wajen taimako suke nema wasu suka ce sun faɗa ne da niyan izgili wasu suka ce a sun faɗa ne kamar yadda suka saba al'adarsu babban mutum a ce masa ya ayyuhas sahiru ya ayyuhas sahiru suka ce ya kai wannan mai sihiri ko kai wannan babban malami ud'u lana rabbaka ka kira mana Allah mahaliccinka ka roƙe shi bima ahida indaka da alkawarin da ya a gurinka inna na la muhtaduna lalle mu in an yaye mana za mu shiryu can kuma suka ce me bima ahida indaka la in kashafta annar rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'ila falamma kashafna anhumul azaba Allah ta'ala ya ce lokacin da muka yaye musu azaba suka ga an fita daga cikin bala'in idahum yankuthuna sai gashi suna warware alkawarin nan da suka wa Allah cewa idan ya yaye musu bala'i za su komo gare shi an yaye bala'in ko musu komo ba wannan shine irin ɗabi'ar mutane a yanzu in mutum ya shiga bala'i ko yana neman abun za ka ga yana ta shiga can fita can nemi addu'a a masallaci je ka gidan wancan nemi addu'a nemi kaza amma aka samu sai ai watsi kuma da harka addinin ko ɗalibi ne yake son zai ci jarabawa jarabawa ta kusa kaga an tare a masallaci ana kamsu salawati ana ta istighfari da hailala da salatin annabi da neman taimako da rabbi zidini ilma ta san addu'o'in da aka iya amma da an ci jarabawa ta yi kyau kuma an tashi murna kuma sai kaga an saba Allah to wannan al'amari ne da ya shafi kowa kowa ya kamata ya duba ya ga ya taɓa shiga wani bala'i da ya roƙi Allah, Allah iyaye masa, maimakon yawa Allah godiya sai kuma ya zo yana saɓan Allah, kamar ba shi ne ya shiga wannan bala'in ba. Wana da fir'aunu fi ƙaumihi, sai fir'aunu ya yi shela, ya yi kururuwa, ya hau kan mumbari, ya yi magana ya ce, fi ƙaumihi a cikin mutanensa, ya sa aka yi shela, aka yi kuwa, aka tara jama'a, ya hau kan duro na siyasa. irin tasa